بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala haɗa mu a wannan rana ta asabar 12 ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya ji 27 ga watan Jun 2026 miladiya ana majalisi namu da muka saba muna karatu cikin matnu umdatul ahkam fi ma'alimil halal wal haram an khairil anam محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم واللبن الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد أبو الغني ابن عبد الواحد المقدسي من قمع باب الزكاة يوم إن شاء الله كيف يزام في كتاب الصيام مالتي كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم مالك حديثي دق أبو هريرة Allah ta laya da shi ya ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce karku gabaci watan Ramadana da azumin wani rana kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai mutumin da ya kasance yana azumtan wani azumi a al'adansa to wani babu laifi yana iya azumtan kwanaki biyu ko ɗaya da suka rage a sha'aban a wannan bai zama ya shiga cikin hali ba bala ya kai tsaye da ya shiga kitabu siyam kawai sai fara kawo mana hadisai wanda suke da alaka da shi kansa azumi yau kamar dai da shi ba kitabu zaka haka yi duk da idan aka yi aka gaba akwai inda zai zai rarrabe ya fassale da zai magana akan azumin matafi inda kuma zai zo magana akan qiyamul laili zai zo magana akan itikafi da sauransu da sauransu amma nan zai zai ya zabe fare magana shi kansa akan azumin rababana wanda in aka idlakin azumi mu a shari'a musulunci to tunani yafi kaiwa zuwa ga azumin rababana lafazin as-siyam a yare yana da yana dafa al-imsak kamewa a ce asiyamu a yare wannan abinda ake yake nufi shine al-imsaku Allah ta'ala ya yi amfani da wannan kalma a lokacin da yake labarta labarin nana Maryamu take cewa inni nabatu lirrahman sawma falan nukallima al-yawma insiya haqiqa ni yana wajabta ma kaina wani alwashi na wato in yi shiru ba zan yi magana da wani mahaluki ba a yau to wannan asiyam shine al-imsak al-imsak wai al-imsak inda al-kalam kamar yadda zo a wannan aya an kira azumi da asiyamu saboda mutum yana wato kamewa daga duk wani jin dadin bakinsa ko na gabansa wannan shine al-imsak an shahawatai al-fami wal farj mutum ya kiyaye daga duka wani jin dadi ko sha'awan sha'awacen da zai iya ji ta fuskan ɗanɗano a baki ko kuma ta fuskan kwanciya da mata yana da makasuri da yawa da ubangiji ya sanya ya shar'anta mana azumi kamar da aka sani hukuncen-hukuncen da ubangiji ke shar'anta mana addini ababe ne masu ɗimbin hikimomi to shi ma azumi yana daga cikin yana da hikimomi da dama da allah ta'ala sa shar'anta mana amma wato hikimarsa ta farko shi ne abinda ubangiji ya faɗa na ɗan mai taƙawa kutuba alaikum siyamu kama kutuba alladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ta'ala yake cewa ya wajabta mana azumi kamar yadda wajabta ma al'umma da suka zo gabanin mu saboda mai taƙawa saboda mu samu taƙawa wannan ya daga cikin makasudi babba da azumi shi yasa duk yayin da mutum zai azumi in bai samu wannan makasudin ba to zai zama abin da ake so ya samu din bai samu ba a shari'a musulunci mu idan aka yi magana akan azumi musamman azumin ramadana ko azumin da ake yankewa daga abinci to yana da shiga su shika shikai manya guda biyu dole mutum in ya zama ya yi insako anil akal ya zama ya wato kame bakinsa daga ci sannan kuma al'imsako anil shahawa ya kame jikinsa daga dukkan wani sha'awa to sannan kuma akwai al-imsaku an an an an rafat ar-rafat shine zai shiga cikin har manganu na batsa da sauransu wanda bai dace a je mai azumi yana yi ba haka kuma zage zage da sauransu hadisin farko da malai ya kawo da shine hadisin Abu Huraira wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin karku gabaci azumin ramadana da azumin wani rana aw yawmaini ko azumin rana ku guda biyu wanda za su zama su ne sauran kwana biyu ramadana ku ce bari ku fara da wani azumi a wannan lokaci saboda kokarin shirya ma ramadana ko abin da ya kama da wannan illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu sai dai wani mutumi wanda ya kasance yana yin yana da wata al'ada da yake yi na azumi shikenan to wani babu laifi ya azumin sa babu laifi shine falyasumhu wannan hadisi kamar da malin dama wani shi ne sharaɗinsa al-bukhari da muslim sun fitar da shi al-bukhari ya fitar da shi muslim ya fitar da shi imamu ahmad imamu abu dauda imamu at-tirmidhi da ibnu maja duka suna fitar da shi ta hanyar yahya bin kathir yahya bin abi kathir daga abu salama ibnu abdurrahman ibnu auf daga abu huraira wannan shine magabar isnadin wannan hadisi yana tikewa zuwa ga yahya ibnu abi kathir daga abu salama ibnu abdurrahman ibnu auf daga malaminsa shi kuma abu huraira shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya faɗi wannan magana akwai al'allama Ahmad Shakir nuskar da take hannuna Ahmad Shakir babban malamin hadisi Allah ya kasa da rahama sai yake cewa Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin ta'aliqan ne wato ya fitar da shi bai shin faɗa mishi isnadin sa baki daya ba amma dai da alama dai mala ya samu zamiya a wannan magana maganar tasa abinda yake mafi inganci imam bukhari ya fitar da shi ya fitar da shi a hadisi na 1900 da nake zamani ko 14 ne sai dai ba da lafazin irin muslim kawo da kawo ba shi cewa la taqaddaman da ahadukum ramadana kada ɗayan ku ya gabaci ramadana bi sawmi yawmin da azumin wani rana aw yawmayn ko azumin kwanaki guda biyu tace la taqaddaman ba la taqaddamu ba wannan sai da yayi wannan damiri ne na mukababa shi wancan damiri ne alghaiba to malamai sun tattauna akan menene hikimar da yasa manzo Allah ya hana azumi kwanaki biyu ko kwanaki daya kafin ramadana wasu daga ciki suka ce saboda ya sami kuzari saboda ya samu kuzari zai shiga azumin wata daya kare jiga ta kansa ta kaje ko ina to wasu da malamai sun faɗi wannan magana da ibnu hajar yana cewa wannan wato abu ne mai rauni in dai har wannan shine dalili to me yasa za ku ce kuma illa an yakuna illa rajulan kana yasumu sallallahu alaihi wasallam shi ma dai in yana yin albumin litini ko talata ne in ya zo har aka ga alama zai jiga ta ai jiga ta ne ɗaya ne ai sai a ce kawai kakka yi yana dai za ka shiga wani babban wata wanda a ciki akwai wani babban babban ibada wasu daga cikin malamai suka ce wannan saboda ya bambance tsakanin ramadan da wani ramadan kar ya haɗe su tafriqan wa tafsilan baina baina ramadan wa ghairihi shine bambance tsakanin ramadan da wanda ba ramadan ba kamar yadda aka sani a jinsin shari'a wato a jinsin umarni na shari'a shari'a takan hana wasu abubuwa guda biyu wanda ana iya samun wato rudani cewa abu ɗaya ne amma abu biyu ne sai shari'a ta ce kar bambanta shi yanzu misali wani lokaci za ka shari'a malamai suna cewa idan kai sallah farali to za ka yi nafila ka bari kaɗai wani ɗan magana tukuna ko kai wani abu da zai na jewa dai ba dai ka sadar da wannan wannan sallan nafila ne da wannan faralin ba za ka gama zala sallah salama wanda daga cikin kimansa baya yin rawatib a masallaci saboda shi limami da ya zo gwara a tada sallah ana tada sallah kuma ko har rawatib na bayan farali ba za sai ya koma gida shi ke yi saboda bi saboda kar wani ya zo duk abin da yake suna nan suna fakon shi ya tsammani cewa faradi ne kaga shikenan sai abu ya haɗe shi yasa ba za ku ga a ranar juma'a shi baya tsayawa ya ce zai yi nafilan da ake yi bayan juma'a duk da ya ce a yi amma ko shi baya tsayawa sai ya je gida sai ya je gida dan wani in ya gani ya ga an yi biyu ko an ƙara yin biyu zai ce auto shikenan kaga kuɗin ba ce da ya tana nan tana nan to kaga sai gana sai ya je gida sai ya yi tukuna amma sauran sahabbai wanda su ba za a sami wannan wahamin ba to su suna yi sai dai suna rabawa da magana ko su an canza wuri ko na abu mutum wannan wannan magabata suna suna haka haka zalika zaka ga an hana shari'a ta hana mu azumin azumi ranar idi azumi ranar idi shi ma dai wannan ya daga cikin irin wannan jinsi din za ga shari'a ta hana ka wani abu saboda kare zama makasudin da yasa da ake so ka samar da shi a wannan rana babu shi idan aka ce kai aka ce kai azumi ranar idi to makasudin jin dadi da ziyara da a ci abinci ai annashuwa kuma duk ka cire ma kanka saboda ba za ka yi nishadi ba sai aka ce to shikenan kar ka yi shi kar ka azumi a wannan rana to wannan malamai suka ce saboda a bambanta irin waɗannan abubuwa shi ne ya sanya manzo Allah ya ya hana sahabbansa su rika yin azumin sha'aban suna wato saje da shi da ramadana akwai akwai wata hikimar da ibn hajar ya faɗa yace saboda idan kuma mutum ya ce zai yi shi kansa azumin azumi guda biyu kafin ramadanan sha'aban to wannan kaman zai zama yana sukan shedu da za su zo su faɗa cewa sun ga wata wanda kuma ubangiji ya sanya azumin ramadana menene sharadinsa sai an ga wata alhukumul wad'i kamar yadda aka sanya sallar azhar sai ta yi zawali to haka aka sanya azumin ramadana bala a yi azumin ramadana sai an ga wata ko kuma wata ya cika talatin to kaga in dai har a wato mutum ya zama shi aikin sa kenan kawai bari ya fara ramadana sa sun kwana uku ko hudu kafin ramadana to me ya amfani wannan abin da aka shar'anta kaga dai zai zama ba shi wani amfani kenan zai zama kamar ya tozarta ko ya soki wannan hukunci na alwad'i da shari'a ya sanya mana na shine sharadin sai an yi samu da wannan abu sanan za a sanan za a wato shiga Ramadan to wannan duka guda biyu za su iya ci wannan guda biyu na ƙarshe da wannan na ƙarshe da kuma na kusa da shi da muka ce saboda abin bai tsakanin wato Ramadan da wannan Ramadan wannan shine abin da malamai suka faɗa a Tirmidhi a cikin littafin sa shi ma haka ya faɗa yace wannan hanin hakkin wanda da gangan ya danganta kin fara azumi sai da ya ga lokacin ramadana ya kusa ji to shikenan yanzu barin fara yin azumi sai da in sai in tashi da shi da ramadana in ta zalce zan yi bari in gaggawa ila yace ba wa'adatu ilaka rabbil tarba ubangiji ya ce ai gaggawa bari in gaggawa to yau wannan wannan zai zama zai zama bai daidai ba wato yayi gaggawa ne wannan at-ta'dil ne fi muqabalati al-hukm al-wad'i wato yayi gaggawa ne a lokacin da yake kishanta wani shar'i da ubangiji ya samar ko shari'a ta samar imam tirmidhi yana cewa al-amalu ala hadha inda ahli al-ilm aiki akan wannan hadisin a wajen malamai haka yake karihu an yata ajal da rasul bi siyamin sun ki mutum ya gaggauta azumi qabla dukhul ramadana saboda gabanin azumin ramadana ya zo ya shigo li ma'ana ramadan saboda wai yana kintsa ramadana idan ya hade su ya zama duk wannan ladan shi ne yake nema ubangiji ya tunin ka mishi yana ganin kamar ya falala ga wanda shi bai yi aiki irin nashi ba akwai daga cikin yan shi'a ismailiyya da kuma yan shi a rawafid su da suka saba wannan hadisin da hadisin da ke gaba da yana daga cikin hadisai da galibi sabai da ake da shi akan ganin wata da akan su aka gina su saboda haka za mu tattauna insha Allah musamman da hadisi na gaba wasu masail da suke da alaka da ganin wata da kuma tattaunawa da ake yi shin za a tsaya ana dogaro da maganar wasu malaman hisabi ne na falaki cewa an haife shi ba a haife shi ba ba za a gan shi ba ko za a gan shi yadda dai ake yi da kuma hukuncin wanda zai zo ya ga ya ga shi ba a yi abin da yake na shari'a ba sai ya ga shi ba zai sha ruwan sai sallarsa ko kuma shi ba zai azumin sa saboda ya fahimci a kusa zuciya abubuwa to za mu zo insha Allah za tattauna wannan amma dai abin da nake magana a nan shine wasu daga cikin yan shi'a sun saba a yadda suka ce su za su gabatar da azumi ba tare da an ga wata ba za su gabatar da azumi ba tare da an ga wata ba wanda sai suka gina abu suka kan lissafi kusan mu a shari'a a su misali kaga kamar nasara da rigoriyar kalanda in an lura wannan kwanaki 30 31 31 30 shi shekaran lissafi suna yin lissafi ne na shamsiya suna izina da yanayin gudana na rana shi ma za mu yi ƙarin bayani a kansa amma shi watannin ƙirƙiro abin su suka yi shi girgin ya da wannan watannin da kake gani da wannan kwanakin ƙirƙiro kayan su suka yi amma magana cewa wata dama a tafiyar na rana kusan ɗari ku da sittin ne da bai ƙarasa ba da tsakanin shi da da tafiyan wata kwana sha ɗaya ne to wannan shi wannan haka yake a yanayin tafiya da aka sani da kuma gudanar da aka sani na wata na da wannan to kaga su ba ruwan su ba su da wani alƙibla gabi da watanni mu kuma shari'a musulunci mu abinda muke izina da shi su ne su watannin su suna nan liman da'iman waɗannan watanni guda sha biyu da ubangiji to wannan suna nan ba sa ba ma canza su illa dai gabanin musulunci akwai laraba sun ɗan sa kawo wasu bidoyi wanda daga baya har shari'a ta fara canzawa kusan kusan mazala shi ya dawo da lalle za a yi aikin hajji sai dai a dawo zulhijja a yi da laraba su fara ta abubuwa din in za su yaƙi yaƙen su sai su ce to shikenan bari mu halatta mu jinkita hajji sai an ce a wani watan sai a yi sai su halatta ba kansu wannan watanni guda hudu na masu alfarma din har wannan hajji da abubakar ya yi ma shekara ta tara da ya yi ma sahabbai ai a zulqa'ada aka yi ba wai a zulhijja aka yi ba to mu a addinin musulunci za ku ga shi ganin wata shi shekara da kuma yanayin tafiyan karewa wata din ana izina ne da ganin wata karewa wata ana izina ne da ganin wata amma su watanni suna a tabbace su kuma sabani su gudu ganin kalanda su wannan watanni da kake gani duk wasu falsafe-falsafe ne aka kawo daga baya aka aka musu kwalliya aka ce su ne ne amma ba wai ba wai wani abu ne haka yake shi za ka duk sunayen arna duk sunayen ma gumaka da sauransu ai ba wai daga baya ne ma abin ya suka fara kuma wazan lissafin to su yan shiya su ba ruwansu su ma sai kuma lissafi kawai suke irin na kamarai irin na sabi hawa da nasara kawai lissafi suke da aka ba ruwansu an gauta ko ba gauta ba kawai su in lissafin su ya kai kawai shi ke za a azumi a musu kawai in an gani ku ta shafa in ba gani ba ku ta shafa to wannan yin wannan abu a wannan shi wannan bid'a ce a addini ka ce wai za ka tozarta ganin wata sai dai kawai a koma ta amfani da lissafi yadda a muka dinga ji ana ta faɗan cewa musamman dai a wannan shekara mun ji wannan audience din haka daga cikin mahukunta a to shi sha'anin addini dole bayanin shi ake ba za a tsaya a tozarta addini ba to sai dai kuma idan sun yi wannan aikin kowa wannan yana nuni zuwa ga cewa ya za a yi ma'amala da su wani shugaba kawai ce shi shi kawai zai ta amfani da masu hisabun nan ne na faraki ko ga abin ya lalace ma har za ku ga wai masu waɗannan masu irin abuwa na falakin nan wai su ne suka fito ina kun gani a bbc su ne suka fito suka ce wai sun fahimci in aka ci za a yi zaɓe a januwari ba to lokaci ne da ake samun runto da cece kuce su suna ganin da ya kamata wato ko a dai koyi gaba da suke cewa kaga ana yin bokanci da gangan ana yin bokanci da gangan kawai ana neman abin da mutane duk bokaye da kuma sauraron bokaye kawai ya zo ya zo wani ya ce shi shugaban su baki na Najeriya ne ko na duniya ne ko na Afirka ne to wai ai za a za a ne wani runto za a kaza babu abin da sha faɗa duk wanda kaje yana ce maka tauraro ko tafiyan wata shi ke tasiri wajen bulbulinka wajen arzikinka wajen abin da ke gudana farin ciki ko rashin farin ciki na hisi ko sa'idi a doron kasa ta wani ƙarya yake ba wani ilimi da yin haka babu wani abu da yin haka abinda kawai dai zai faɗa shi ne dai cewa suna gudana kuma gudana nan nasu da shi ake lissafi lissafi ne wani kuma akwai shi astronomy din akwai shi amma astronomy ka ce wai sa da wani impact a rayuwar mu impact na wani kai tsaye ba wani impact na rana ta fito rana ta shuɗe ba wannan ai kaga wani abu ne wanda yake muna lissafi da shi a impact na shi a karan jikin mu mu kanmu mun yi ƙarfi mun yi mun yi mai ƙarfi ba mun yi kwakwalwa ba bi kwakwalwa ba har Shakespeare kamar da na taɓa faɗa muku so a wajen waɗannan mutane gani suke yi wai ba wai da wayansa ne kawai ya zama shakespeare ba a kawai an haife shi na wani favorable lokaci kaga to ina magana kokari ai sai a je da kokari kenan kawai sai a je da kokari sai an jira in za ka yi aure sai a je a duba a garin ina son auren ya yi nagarta sai a bari sai wannan watan ya ya zo so duk wannan yana daga cikin abin da wato mutane ke kawo shi kuma bai dace a kawo shi ba galibi abin da yake yi ma mutane wani daga cikin musulmai su suna ganin abin kamar mutunci a kife yake musulunci ya bai zina da wannan ba wanda zaka zo a zo maka bayani musulunci ba zai zo ya dogara da irin wannan ilimin hisabi ba dan gane ubangiji yayin wannan ba wai kuma da rahaman sa inda an ce ilimin hisabin ne kadai to na ka samu sa al'umma ba sa ba sa yin azumi baki da tunda ba su da ilimi mazala ya ce illa rajulun kana yasumu sawma falyasumhu shi haka me wannan ya faɗa ya ce illa rajulun amma yana da mana kamar da zuwa cikin hadisin shi illa rajulun dubban ma illa rajulan sai dai wani mutum mai kare su musamman ya kasance yana yin wani azumi a al'adarsa yana da wani al'ada wanda wannan azumin nasu na al'adar da yake isa ba yana yi ya dace da ranaku guda biyu ko ɗaya na ƙarshe na sha'aban to falle sun mutu wannan babu laifi ya azumce shi kamar ya dace da ranar litini shi ko da ma ya saba dan ina da azumi ne na yi ran litini ko ya faɗo ran lahadi ne ran alhamis ne shi kuma ya saba dama yana yin azumin alhamis to wannan ko da ana gobe ramadan ne wannan babu laifi zai iya yin kayan shi da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in an ce misali sai dai mutum yana da wani azumi da yake yana yi wato shi sa kansa to bil ahara kuma wani hadisi da ya wajabta ma kansa kamar azumi na albashi yace zai yi azumin kwana goma to sai a lokacin da yace kwana goma yau na albashin kuma sai ya zama ya fado zai cinye kwana tara sha'aban baki daya to wannan wajibi sai yayi wannan bil ahara tun daga shi har an ce mishi illa rajulan kana yasumu sama fa yasumu to wannan bil ahara azumi da yana albashi na wajibi ya shiga tunda wannan wanda ba na wajibi ma ya shiga an ce an mishi to ina ga shi wanda yake ba kuma na wajibi haka zalika idan yazo yana rabakon azumi yazo yana rabakon azumi azumi da yake wajibi ne a kansa kamar na ramadana kamar mace misali wannan babu laifi dan da yi azumin ramadana da yi azumi kwanaki biyu kafin kafin kafin ramadana saboda wannan wani azumi ne na wajibi da yake kanta haka zalika dan in yana wani azumi wanda yake na kafara duk wani babu laifi wannan majima da sai wannan bil ahra ya shiga tunda gashi azumin nafila ma an ce yana iya yi balle kuma azumi na na wannan to a wannan hadisi akwai wasu hadisai guda biyu wanda a zahirin su suke ake ake suke ganin nema kamar su ce suna cin karo da wannan hadisi kun ga yawan ga shi nan karara ya hana kar mutum ya azumin kwanaki biyu ko kwana ɗaya kafin ramadana azumin sha'ban da kuma akwai hadisi da aka samu shi mazala yana azumin sha'ban ma wani hadisin ma ya ce yana azubar sha'aban ma barki daya wani hadisin ma aka ce ma yana sada shi da ramadana wani hadisi shine hadisi na imamu ahmad da abu da tirmidhi da annasai da ibnu majah hadisin tauba ibnu abi rashid al-ambari daga muhammad ibnu ibrahim ibnu harith al-madani daga abu salama shi ne marwayacin wannan hadisin abu salama ibnu abdurrahman ibnu auf daga ummu salama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa lam yakun ya sumu min sarfi shaharan tamar mazala bai kasance yana yin azumi azumin wata ɗaya cikakke ba in ba ramadana ba illa sha'ban sai sha'ban ya sidu hu min ramadana yana ma sada shi da ramadana kaga aje shaharan tamar azumi cikakke to magana shi gashi yana yi kuma gashi ya hana to waya za a yi da wannan da wannan hadisi wannan isnadin wannan hadisi rijaluhu thiqat abu da tuna duka suka ruwaito muhammad ibn ibrahim at-taymi shi fiƙa ne sai dai yana wasu abu faɗarɗin abuwa da ke ɗan zuwa da shi amma dai fiƙa ne ya ma wuce kacin saluk ibn hajar na cewa fiƙa lahu afrat ya dai da wasu ɗan kurakurai nan da can haka amma dai ba yana hadisinsa shi shi kasa amintacce ne imamu amur shi ma yake cewa yana da ɗan banakir ya da wasu ɗan baragurbin ruwaya da yake da ɗansu malamai suka ɗan taskace masa shi to wannan haka hadisin ya bi cewa yana yin azumin wata ne cikakke zana kamar da aka sani da abin da ya hana za a samu shi ne yake fara gaba-gaba wajen hali sai dai abin da ya hana zama shi kuma yana yi babin hususiya shi kuma wani babin sa daban to wannan hadisin akwai shi na ya nuna gaba ki watan makwata sun yi ko ashin tara yake yi kama akwai wani hadisi wanda yake dan sa a mashi kaɗan hadisin aisha wani hadisin umar salama ne amma akwai hadisin aisha hadisi da imam muslim yake fitarwa hadisin abdullahi ibn abi labid daga abu salama shi ma dai wannan rawun namu abu salama ibn abdurrahman ibn abu dai wani magaban hadisin yana kai kawo zuwa ga abu salama yana ruwatowa daga aisha cewa tambayi aisha akan azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa yasumu hatta naqula qad sama yana yakan dade yana azumi kullun ya azumi har sai mu ce kai ya dai jima yana azumin nan wa yuqiru kuma lokaci ya sha hatta naqula qad afdara sai mu ce oh yanzu azumi dai ko dai an dai azumin ne ba ya fasha ya ja wannan shan sharwan nasa walam arahu walam arahu sa'iman min shahadin qab ban taba ganin shi yana yin azumi ba a wani wata ya lazumce shi akthar min siyamihi min sha'ban fiye da yanda yake azumin sha'ban kana yasumu sha'ban kullahu yana azumtan sha'ban baki ɗayan sa kana yasumu sha'ban yana azumtan sha'ban illa qalla sai dai kadan da sai yana azumi baki ɗaya sai amma sai dai kadan kaga wannan dan cikaro kadan da shi wancan hadisi da yake cewa ga tamman cikakke shi wannan ta ce illa qalilan kuma ummu salama da aisha duka kun ga mata yan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama so da kasu daga cikin malamai suka tattauna akan ya za a yi bi wajen hade wannan hadisin wasu suka ce eh to ila yana yau a wani shekara ya 30 eh 29 cikakken wata daya wani shekara kuma ya dan bar dan kwana biyar haka ko abin da ya kama da wannan wasu daga cikin malamai suka ce ya fa'alu haza tara wa haza tara kamar yadda aka sani wani lokaci in ya samu zikirai na ruku'i ko na sujada yau ya wancan gobe ya wancan to shi ma wannan tunda an ce ta faɗa shi ma sai ta ce kana yasumu sha'bana kullahu ita ta faɗa wannan kullahu da mai sai ta kuma kare cewa kana yasumu sha'bana illa qalilan to kaga shi ma kullahu din shi ma dai a hadisin ta ya mamaitu ya mamaitu wasu daga cikin malamai suka ce a nan fadan ummu salama da hadisin aisha ummu salama mutlaq ne ita ma aisha ta kawo nan hadisin mutlaq sai kuma ta kawo ta mishi taqyidi a gaba ta dan dabe ta shi a gaba cewa illa qalilan to la budda min haml mutlaq al muqayyad wato a dauke shi cewa mazala yakan azumci sha'aban galibin sa sai dai kwanaki zaka iya kirgawa ma kwanaki ne qalilan mazala baya yin azumi to wannan shine illa qalilan da malamai suka faɗa to wannan kuma ra'ayin gaskiya ya fi kowa fili saboda Aisha ita kanta a wani hadisi ta ce ma ra'aytu usama shahran kamilan mundu qadima al-madina illa an yakuna ramadan ban taba ganin yayi azumi kwana 30 cikakke ba sai wato ramadan sanan mun dauka cewa Ummu Salama ita tana faɗan ta faɗa abin da ke tsammanin ta ne cewa yayi azumin cikakke to ai ita a cikin kwanaki Aisha tana da wani ƙarin kwanaki kwanakin da ita Ummu Salama ba ta da shi wataƙila ranar wannan kwanaki da mazala baya azumin kuma yana wajen aisha ita ba za ta sani ba wataƙila wannan ilimin sai ya kubuce mata almuhim dai magana mafi inganci shine cewa mazala yana yin azumin sha'aban ga baki ɗayansa to wannan yana na galibin kwanakin sai dai kwanaki kaɗan gaba kuma wannan kaga baya amsa cewa kuma ai wannan kwanaki biyu kwanaki ko kaɗan ko kwanaki biyu ya bari ai kwanaki kaɗan ya bari ko kuma kamar yadda ya halatta idan ya yi kwanaki ashirin da biyar yana azumin a ce ya yi wata ɗaya wato jabran saboda kusan ta tazawuzan wani abin da muka saba ta shekara yau kai kwana ashirin da biyar ne a kace wata ɗaya kai kai eh saboda kusan wani saboda mukaraba kusancin shi da ɗan kwanakin da zai zo a ce ya zama ya zama ya zama wata ɗaya to wannan dai shine abin da malamai suke faɗa cewa manzo Allah yana yin waɗannan azumuka na sha'aban shi a babinsa amma dai manzo Allah ya hana al'umma su rika yin azumin sha'ban kwanaki biyu kwana daya wannan ya hana kamar da kuma aka sani manzala ba hasa bazarce yana yi ai yana yin sabazarce amma kuma kaga ya hana al'umma su yi so wannan ko dai ka dauki a wannan khususiya ta manzon Allah ko kuma manzon Allah ya zama kwanakin da yayi 25 ne kila ko abin da ya kama da wannan amma bai je wannan ajalin kwanakin da shi yake hanawa ba bai je wannan ajalin kwanakin da da yake hanawa ba to wanda ɗaya daga cikin hadisai ke yadda suka zo a wannan babi wanda Abdul Ghiyar zaka kamar sun ci karo da wannan hadisin da manzo Allah ya faɗa wannan halin da yayi to banda shi kuma akwai hadisi kuma shi ma na biyu da yake zuwa cewa idan tasafa sha'ban fala tasumu manzo Allah yana cewa idan sha'ban ya kai tsakiya to kar ku yi azumi in sha'ban ya kai tsakiya kar ku yi azumi baki da wato ya kai sha biyar zuwa har ƙarshen ga sha'ban kar ku yi azumi to zala kuma gashi can gaba yana cewa kuma illa rajulan kana yasumu sawma falyasum sai dai mutumin da yana da wani azumi da yake yi ya ce nan can ka ayi kuma na kuma ya ce ayi to malamai sun tattauna shi akan wannan hadisi wannan hadisin gani kamar da kuka ya ce a sahihaini hadisin cewa sai dai mutumin da yake yin azumi da ya zaba yana yi to amma shi wannan hadisi idan ta sama sha'ban fa la ta sumu hadisi ne babu ahmad da imamu abu dawud suka fitar da shi ta hanyar abbad ibn kathir daga wani rawi ake da ala ibn abdurrahman ibn yaqub al-furqi daga babansa shine Abdurrahman ibn Yaqub al-Huraqi daga Abu Hurairah wannan al'ala ruwayan da yake yi nuska ce yake da ita nuska shine kamar wani rubutu ne da baban shi ya rubuce hadisin Abu Hurairah shi kuma sai yake ruwayan wannan littafin daga babansa ta wajen malaman hadisi na farko kamar da na can an san cewa a farko al'amari ai babu wani dugwa-dugwa wani wani lunguda wani ya wani waye duk babu saboda haka a duk haɗewa yake yi kawai kusan kana iya karantawa ne kawai idan ka zo kana bin karatun sai ka dinga gane contextual meaning din understanding kawai ka daga bi haka to wannan shine abin da galibi da ake yi da can babu wani dugwa dugwa to shi sa malamai suka kasance malaman hadisi a farko al'amari suna dan baya baya da duk abin da aka ce wani littafi aka samu ba wai saurare ne kai tsaye ba kaga mu a yanzu duk abin da ka rubuta ai ya fi tabbata ba akan maganar ka akan abin da kace ka saurara amma su a can baya abin da ka saurara da kullun ka saboda wannan da kunni ne ba zai wuya kai kuskure ya fi akan abin da rubutu aka yi don rubutu ana iya kuskure ana iya ganin wani abu ne ga yadda ka karanta a ba ka yi abin yake ba to da haka duk wani hadisai da aka samu ta wannan babu a wannan babu wanda yake rubutu ne suna dan kasa da shi wajen inganci bai kai kimma wajen inganci ne wanda ya saurari hadisin kai tsaye daga da saurare ba to shi wannan ya daga cikin hadisai wanda shi a rubuce aka aka rawaito shi daga Abu Hurairah shi al'ala nuska ce yake da ita daga babansa abdurrahman ibn yaqub al-huraqi daga abu huraira to ba suna hujja da wannan hadisi yana daga cikin a'la maratibi al-ahadith al-hisan wato kusan hadisai da ake da su kyawawa da basu kai inganci ba to yana daga cikin hikima da ake amfani da su ta ba sai wasu daga cikin malamai sai ganin to yanzu kaga abin da ake gudu yanzu ya auku idan ta sama sha'aban watakila wannan rubutun ne da ake jin cewa ana iya samun dan gabar nan da can a wuri ko ɗaya ko biyu to a wurin an samu haka idan ta sama sha'aban wannan magana maza Allah babu yanzu ya maza ya faɗi wannan magana ko ya faɗi wancan yanzu shi a ganin waɗannan malamai suke cewa to wannan hadisi idan ta sama sha'aban wannan hadisi ne wanda ke mai rauni ba wani ana zungurin shi rawun ba al'ala babban amintacce ne babban mutum ne shi ba to amma tunda duk da akwai dan magana da ibnu mu'in yayi akan sa ba dai malamai sun wanke shi to amma tunda da yana ruwaya ne daga littafi su malamai suka ce gaskiya wannan ya sa ba hadisai da suka fi shi inganci wanda su karara ne saurari akai shi kuma wannan rubutu ne shi kuma wanda ya gani ba dai yake da wanda shi labari aka bashi ba wanda kawai rubutu ne ya je karanta abbad ibn kathir ba shine kare rawato wannan hadisi ba akwai wanda suka mashi mutaba irin su at-tauri irin su abu umayy su utba ibn abdullah ibn mas'ud irin su shiml ibn al-ala da fawz zuhair ibn muhammad al-ambari wannan dai anna muku cewa al-ala shike waya wannan hadisi daga shi malamai wanda ba su amfani wannan hadisi ba akwai babu ahmad gabanin sa ba akwai malamin sa abdurrahman ibn mahdi yake cewa idan ta sama sha'ban wannan babu shi yana ganin wannan hadisin da muka karanta da kuma hadisin da muka karanta yanzu nan na cewa manzo Allah yana sada sha'ban da ramadan to wannan sun bi shi karfi ba ba za magana da wannan hadisan manya suna nan shi ko wannan hadisin wanda bai kai su inganci bai zai ci karo da shi Abdulrahman ibn Bahadi ki cewa ba za a karɓi wannan hadisin ba Imam Ahmad shi ma ya raunana hadisin Abu Zur'at ar-Razi shi ma wasu da wasu daga cikin mutaqaddimin da yawa suka raunana suka raunana hadisin amma sai dai wasu daga cikin malamai sun inganta shi sun ga gaskiya ba zai yi ka ce za ka kuɗa hadisi kawai da wanda su abu da zato ba bayan duk wanda suka rauto abu da tuni imamu ibn hibban imamu tirmidhi gabaninsa imamu tirmidhi ya inganta hadisin imamu ibn hibban al-hakim an-naisaburi ibn abd al-bar ibn hazm al-zahiri sun inganta hadisin da kuma da yawa daga cikin malamai da suka zo a wannan zamani irin su al-shaykh albani irin su al-allama ahmad shakir da sauran malamai da sun inganta hadisin to sai dai in inganta hadisin da ya rabi da wannan hadisin da manzo yake cewa a karku gabaci azumin kwana ɗaya ko biyu da azumi wannan kaga kamar yana halatta mana mai azumin ne ai amma sai gashi kuma wannan yana hada mu da ran watan sha'ban ya kai rabi ma kan babu azumi to manzala me yake nufi kamar da aka sani magana ce da take fitowa gaskiya ne da gaskiya duka qur'ani da sunna ko sunna da sunna ko qur'ani da qur'ani duka wannan gaskiya ne da yake fitowa daga abu ga daya ba ya cin karo da juna sai dai mu a wajen mu wato hankalin bai ci karo da juna amma shi ubangiji magana da magana ce ta gaskiya manzo Allah kuma abin da ya faɗa yana isa da waye daga abin da ubangiji ya gaya mishi dan kuma kana sai ta ba ta karo da hankali ba to daga cikin malamai akwai ibn hazm zahiri a cikin al-muhalla da shi ne yana ganin wannan hadisi abin da manzo Allah yake magana idan ta sama sha'aban fa ta sumu in sha'aban ya kai tsakiya karku azumi manzo Allah abin da abin da yake nufi shine in wato ranaku 16 da kawai shine ta azumi ibn hazm zahiri ibn hazm zahiri idan ta sama sha'aban idan sha'aban ya kai rabi kaku azumi shi gana ka yace magana da sai ya ce in kwanaki 16 da kwanan 16 kasal kafi azumi shi kuma sai ya ce a'a to ni dan dai in tara hadisan duka in aiki da su magana abin da yake magana shine kwana kwanaki na 16 duk ran na 16 na sha'aban to shine magana yake so kare azumi to wannan dai shine dai abin da shi Ibn Hazm Bahiri ya faɗa amma dai malamai gaskiya ba su wafaka shi ba shi ma malamai suka ce wannan hadisi ta fuskan ma'ana yana yana shige da wannan hadisin in an lura ba za na ai shi ma a wannan ya hana azumin kwana ɗaya ko kwana biyu saboda kar mutum ya sada shi da ramadana to shi ma shi ne ma'anar maza Allah sai ƙara dawo da wuce to ko da ba ma kwana ɗaya ko kwana biyu ba ko kwana sha biyar ba in mutum ya ce zai faru azumi tiriyan tiriyan tun daga wato rabin sha'aban shi ma'anarsa shi ne ya shigar da wannan azumin nasa cikin ramadana saboda ya samu gwaggwaɓar lada saboda kuma yana nufin duk wannan ramadanan ne baki daya saboda kuma yana nufin ba zai jira sai an ga wata mutum ne ya azumin ramadana to wannan shine Allah ta'ala yake cewa ba za ka ce idan ta sama sha'aba fara ta sumu wannan shine abin da shi a Tirmidhi ya faɗa cewa ma'ana hadal hadisi ma'ana wannan hadisi inda ba'd ahli ilmi a wasashi wasu daga cikin ma'abuta ilimi an ya kula rajul muftiran shine mutum ya ki fara azumi ya tsaya kawai bai fara azumin ba kawai tunda sha'awa ya shiga yin azumin sa ya zauna kawai a matsayin ba mai azumi ba yana shan ruwa abinsa sai idan ruqiya min sha'ban shay'un idan wani abu ya ragu na sha'ban kamar sha biyar ko abin da ya kama da wannan akaza ta saumi sai ya fara yin azumi li hali shahri ramadana saboda yana wai kintsin shiga ramadana saboda ai ramadana ya zo bar kawai hade su da yi sabu zarce to wannan shi ne shi annabi manzo Allah yake hana mu yake cewa ba daidai ne mu yi ba amma in ba haka ba idan mutum yana da wani azumi na lafiya da ya saba yana yi ko al'ada ko kuma ba wani azumi wani azumi na wajibi to wannan babu nufi yana iya yana iya azumta Allah ta fahimci shi wannan gaba sai yake cewa illa rasulan kana yasumu sawma falyasumhu wannan gaba da kici da yace sai dai mutumin da ya kasance yana yin wani azumi azumi to zai azumce shi wannan gaba da wannan hadisin da ire-iren sa malamai sai hujja da shi akan cewa duk wani abin da duk wani hali da aka hana ka ka azumci wasu ranaku saboda ita wannan ranar to in dai kana da wani azumi da ka saba kana yi al'adanka ko kuma shari'a ta baka dama ka yi to wannan kana da dama ka yi shi saboda manzo Allah ya ce illa rajulan kana yazu wa saban fa sun mu yanzu sai zamu ga manzo Allah ya hana azumin ranar asabar azumin ranar asabar ko ta tauna da malamai akan hadisin ma ingancin sa amma dai ta fito sida'a hadisiya da yawa da cikin malamai sun sun hassana hadisin sun jawar isnadin isnadin hadisin zala ta kace abin da ke bala shi la ta sumu yawm sabti illa fi maqtarida alaykum fa illa majid ahadukum ila laha ilabatin aw uru shajaratin falyanzuhu zala kace wa kar ku yi azumi ranar asabar in mutum bai samu wani abu ba sai ko da dan wato bawo itaciya ne zai tauna ne dan ya karya azumin to ya karya amma dai karya azumin ranar asabar a nan a wannan a wannan hadisin kaga manzo da sai bai ce wai kai azumi sai dai in wani tana da wani wani azumi da saba yana yi ba sai aka yi kawai lata sumu kawai kafi azumi to wasu daga cikin malamai suka ce ya ce lata sumu kawai lata sumu kawai yana nufin kar a yi to kar a yi kar a yi kawai kar a yi wasu daga cikin malamai suke cewa suke cewa to kaga mu dauki wannan hadisin shi ma wannan togacin da mazala ya a wurin nan muje mu jona shi da wancan hadisin wato ya hana mu azumin ranar asabar amma idan ya zo ya faɗo maka kana yin wani azumi kamar ranar arafa ya faɗo maka asabar to kai kayanka bai shiga ce la ta sumu yawan sabti ba in kana da wani azumin tasu'a da ashura da kake yi saboda mazala cewa illa rajulan kana ya sumu sawman falyasumhu yana yin wani azumi wanda yake a shari'a da ba ya halta yayi ba yana yi ba dan wannan ranar ba ba yana da fatan wannan ranar bace a'a wani azumi da matsayin al'ada ce ko al'ada ta shari'a ko al'ada da shi yasa kansa wanda suka ce to yana iya yi amma dai wannan ba ittifaqi na malamai ba kowa ne ittifaqi wajen cewa wannan shine madar hadisin nan lata sumu yawmus sabti ba illa saboda mazala da ya cewa illa fi mafturida alaikum idan da zai ce illa ne sai ce illa rajula kana su a can sai bai faɗa ba sai ce illa fi mafturida alaikum sai dai abinda aka fallanta muku saboda haka dai hadisin azumin ranar asabar kamar da kuka sani mun sha ɗanyin tsokaci akan wannan wasu suna ganin cewa wanda suka ce ba za a azumin ranar asabar ba ko da ya faɗo azumin arafa ko azumin tasu'a da ashura ko azumin da wani mutum ya saba yana yin wani azumi kamar rabakon azumi da yake yi asabar ta faɗo kawai kamar shi wanda akwai wasu damar azumin ranar kuma kaga suna cewa na wajibi ne wannan amma dai musamman da azumi wanda yake na nafila tasu'a da ashura da arafa su shi albani suna cewa da abin shi duk ba za a yi wanda ya faɗo asabar shi kenan ubangiji ya hana ka kawai to magana dai mafi inganci shi kansa wannan hadisin kamar da kuka sani akwai tattaunawa na malamai akwai malamai irin su ibn taymiya ba da suke ganin wannan hadisin irin su malika ba nan sama suke ganin wannan hadisin ma gaskiya yana da rauni sosai yana da rauni kaman ba kamar ghair mahfuz imam ahmad shi ma yana da wannan ra'ayin yahya al-qattan shi ma yana da wannan ra'ayin da sauran malamai da dama wanda suke ganin hadisi ne wanda yake akwai kaman ba a haddace ba ba wai ba wai manzo Allah ya faɗi wata magana makamancin wannan ba ibn tamiya yana cewa mughayyar wa awjihi wannan hadisi ne aka tuya shi kaman ba a haddace hadisin ba shi kuma babu mulazama kasancewa hadisi ya ya inganta manzo ya faɗi magana makamancin wannan da kuma kasancewan sa wato an haddace shi daidai ana iya samun hadisi da isnadi amintattu amma kuma ba a haddace shi daidai ba to wannan shi ma yana daga cikin abin da malamai suka kokarin cewa illa rasulan kana ya sumu saban fa zai sumu to wannan shi ma a hade shi da wannan la ta sumu yawm sabti maga ya tafi inganci dai azan ana iya yin azumi din ranan ranan asabar shi hadisin in ma ya inganta to zai zama hali ne zuwa ga ta'ammudu asabti din wato ta'ammudu kasar sabti wato mutum ya ganganta nufatan asabar ɗin da azumi wannan shine aka hana amma ba idan mutum yana da wata al'ada ba duk mutum yana da wata al'ada galibi duk wani hali da aka yi to wannan ya kamata ya shiga ciki duk wani hali da aka hana ka kai azumin wasu wasu wasu ranaku to in mutukar ya ci karo da al'adan da ka saba kana yi ko da shari'a ta baka dama kai azumin to wannan kana iya kana iya azumta a sai hadisi na gaba mu fassara shi ina ganin sai mu mu dan ishara zuwa ga abin da za mu tattauna a gaba hadisin abdullahi ibn umar قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله صلى الله عليه وسلم yana cewa idza ra'aytumuhu idan ku ga watan ramadana ya fada kun ganshi fasumu ku azumi wa idza ra'aytumuhu kuma in kun ga watan shawwal shi ma fa aftiru ta ku sharuwa fa in ghumma alaikum idan aka wato sanya muku sanin samaniya ta samu gaba ta samu girgije ta yi girgije faqduru lahu ta ku cika sa wannan kwanaki din da ya saurara na sha'aban zuwa kwanaki talatin sai zama kun kai shi zuwa ƙarshen wato mablaginsa ƙarshen ƙololuwansa wanda kuma kamar da aka sani dama babu wani wata da yake talatin da ɗaya ba karka ga wasu turawa suna sa talatin da ɗaya wata nasu ce kaza wannan duk su shibir ɗinsu ne in sha Allah wata in an samu dama za mu tattauna wannan ba shi da alaƙa da ilimi wannan wannan matter of convenience ne kawai tsaba zaɓinsu ne kawai wannan ba wai sha'ani ne na ilimi ba shi dai shekarun tafiyar rana wannan wasu abu ne wanda ba su wani akwai su a ba da ba su wannan kwanaki da suka shata ba kansu tun daga januwari zuwa disamba da kuma yau a ce ya yi tasin da ɗaya gobe ya kaza to ba wai da gudun dai wato wasanni suka yi ba amma dai abin ya fi kama da convenience kamar insha Allah za mu zo tattauna a bigiransa a nan wani hadisi hadisi ne shahararre ba abdullahi dan umar shi kadai roto ba abdullahi dan umar hadisi daga wajen sama kawai akwai nafi wanda zaka hadisi ana rawaito shi ta hanyar malik ibn anas daga nafi maula ibn umar daga abdullahi dan umar banda shi kuma akwai wato nafi malik yana ƙara rawaito hadisi daga abdullahi ibn dinar shi ma maula maulai na ibn umar daga abdullahi dan umar banda abdullahi dan umar an rawaito hadisin daga abu huraira an rawaito hadisin daga aisha a roto hadisin da sauran sahabbai da dama abdullahi bin abbas sauran sahabbai da dama sun roto wani hadisi ba hadisi ne wanda sahabbai sahabi ɗaya ji ba to wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen wajen tattauna shi wannan hadisin dan a cikin hadisin kuma zalla ce idza ra'aytumuhu in kuka ganshi to sai ku yi azumi sai alakanta yin azumi da ru'ya basariya gani na ido ba gani na na wato wani mutum ya je lissafi ba ya ce za a gani ko ba za a gani ba malamai suna cewa duk wanda ya kaje yana faɗa wannan magana ba bai ma san shari'a bane ko bai ma fahimci haƙiƙani mai su malaman falaki suke cewa za a gani ko ba za a ganin ba za ku ga ana ta magana an haife shi ko a haife shi ba ba magana ce ta mata ilimi ba wannan ko a shari'a ko ta fuskan falakin ba ibn taymiya yana da raddi da yayi akan wannan insha Allah za mu tattauna kan wannan matsalar a nan dai abin da yake akwai tabbace kuma ijma'i na malamai malamai da yawa aljassas sai ibn taymiya su ibn rushd al-hafid su al-qurtubi da malamai da dama sun faɗi cewa ijma'i na malamai cewa ba ba ai sabani ba wajen haramcin a ce za a amfani da wani hisabun mai astronomy hisabun masu ilimin falaki wajen cewa da shi za a ga wata wannan suka ce wannan duk wanda ya zo da wannan a cewa canza shari'a kuwa ba kuma za a zo a mutu tashi ba ubangiji ya alakanta yin azumi da ru'ya ru'ya basariya ba akwai bambanci tsakanin mu zo mu sa wani ina jin telescope sunansa ko dan wani dan abin da ake dan sawa wanda za a shi abin da ke na zumi maka ne to yana yana da bambanci da kayan abin hangen nesa ko tabarau ba shi da bambanci shi wani ba shi muke magana ba wannan shi malamai sun halatta ana iya amfani da shi amma wai ka ce wai za a da lissafin za a yi wai ai sun ce ma kar ba ku sha wahala ba karfe nan ka ce kaga watan nan ne karfe kaza ne a ta ai ba ba a fahimce shi ba ai an riga an gama ba ba a shi ba to wannan kaga ana neman cin shari'a to sha da za mu tattauna wannan musamman akwai yan bana bakwai wanda abin da ya faru a baya kusan akwai audio na alfarma sarki musulmi da ya zo aka jera ta faɗin wannan maganganu su kuma su musa dukuwa suka zo da fatowoyinsu suka yi sallar su abinsu to akwai wani da su da cikin matasa yan kuma matasa wanda suka ce za su yi musu raddi su ba su ba fahimci dan gaddin ban tsambanin sun fahimci inda ake dusa ba su musa dukuwa musa dukuwa shekara nawa yana yana kantarwa shi bai san shi ba shi wanda yake mishi inkari galibi tarihin ma fara kantarwa shi shi tarihin haihuwar nashi ba ba tarihin katin shi ba wanda zaga suna musu raddi to amma kuma shin wannan yana lazumta a yi fito na fito da shi shugaba to wannan shi ma wata magana ce daban domin cewa shugaba ya zo da wani abin da zai canza addini ko dole a bayani wannan dole a bayani da tabayyinin nahu lin nasi wala taktumunahu inji ubangiji dole a bayani ba da cewa ba zai ba canza addini ba ubangiji ya riga ya alakanta azumi da gani ru'ya basariya ba ru'ya falakiya ba wai takahunin falaki ba wani kawai je ce kawai kala ra'ayi wani wani ba cewa yake yi wa ashe ma tun an ta cutansu a baya an bari kawai suna yin azumi wurin kwana uku ma a wani lokaci amma kuma kawai alsafi da falaki to kaga wannan ya daga cikin abin da ibn shi littafin sa da bai fahimci abin ba shi gane yake ya shari'a wannan abu zai kuce masa shari'a ba ta alaka ba ta sa wasu wani shari'a wanda kowa ke bukatan sa amma ya sanya wanda za su iya ba da dama ko a cika sa sharadin wannan ibadar kawai wasu ajali ne ya daga gu ka duba gani ai shari'a sai bata ce mana sai mun zama na a'ana wasu inuwa ba sanar zami zami zami zami sallah kawai kowa ne in ya daga kai zai ga zawali kawai shikenan ta baya zo a cikin wasu al'umma wani garin ba za ka samu ba akwai da bai da ilimin falakin to ya kake nufi to kake ka ce to su ba su yi azumin ba kaga wannan ubangiji ba zai shakka babu ba zai sanya mana wannan ba sannan kuma ga lafazin fa in gumma alaikum azumi na yawmul ghamam yawmul ghamama ranar da aka sami wani girgiji ya ya dan shinge mu daga ganin daga ganin wata to ya za a yi ibnu umar ruwaya da aka samu ayyuba sakhtiyani yana rawaitowa daga dafi daga abdullahi dan umar shi yana yin azumi da yawmul ghamama din yakan yi azumi to wannan ana iya bin sa akan wannan koko ba iya bin sa kuma shine yawmul ghaimin din shine yawmu yawmu shakki da wasu kashi malamai ke cewa ranar kokonto da mazala ya hana ko kuwa a'a insha Allah idan muka zo wataƙila zan yi ta kokari dai mu takaita maganar magana kan ganin wata magana ce mai tsawon gaske amma da zan yi kokari iya gajarcewar magana dai a fahimci inda aka dosa kuma a ji cewa insha Allah ba za mu tawaye ba ba wai tawaye za mu ba amma dai sha'anin ilimi ko dole a faɗe shi yanda yanda yake insha Allah ta'ala ina ganin sai mu dakata an tana an lokacin sallah yayi abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah Perfect.